بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم باب في التعاون على البر والتقوى قال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى وقال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قال الإمام الشافعي رحمه الله كلاما معناه إن الناس أك- أو أكثرهم في غفلة عن تدبر هذه السورة نعم بسم الله الرحمن الرحيم باب في التعاون على البر والتقوى wannan babi yana bayani dangane da abin da ya shafi at-ta'awun agazawa juna alal birri akan yi wa ubangiji subhanahu wata'ala biyayya wattaquwa da kuma kiyayewa dokoki na ubangiji tabaraka wata'ala wato wannan babe kamar yana da alaka da baban da ya gabata wanda baban da ya gabata shi ma yana bayani akan abin da ya shafi dai taimakawa juna wajen abin da ya shafi ayyuka na alkhairai to shi kuma wannan baban yana bayani wato akan abin da ya shafi agaza wa juna tallaba wa juna akan kiyayewa sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da kuma kiyayewa dokoki na ubangiji tabaraka wa ta'ala ubangiji subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin suratul ma'ida ubangiji ta'ala ya ce wa ta'awanu alal birri wat taqwa wato ku taimaka wa junanku ku agaza wa junanku alal birri wato akan tsururtal wato biyayya ga sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wattaquwa da kuma kiyayewa dokoki na Allah Abdullahi dan Abbas Allah subhanahu wa ta'ala ya kare yadda da shi da mahaifinsa Abbas ibn Abdul Muttalib yace wato albirru anan ana nufin mutaba'atu sunna bin sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sau da ƙafa wato mun fahimci hikimar da aka sa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ma'aikata kaza ko ba mu gano wannan hikima ba to malam ya ce wato ya kawo ta a cikin wannan babi din wata'awanu alal birri wattaqwa liyu'in ba'dukum ba'dan alaktisabil birri alladhi huwa mutaba'atu sunnah wattaquwa da kuma kiyayewa dokoki na Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Wa ƙala ta'ala Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin Alƙur'ani, Ubangiji ya ce wal asr, innal insana lafi khusrin illal ladina amanu wa amilu salihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce wal asr. wato ina rantsuwa da zamani wato ubangiji tabaraka wata'ala yayi rantsuwa da zamani wato a cikin wannan sura din kamar yanda wato wannan ita ce fatawar Abdullahi dan Abbas shi tace fassarar Abdullahi dan Abbas da waɗansu daga cikin magabata kan abin da ya shafi ma'anar al'asr ubangiji subhanahu wata'ala yayi rantsuwa da zamani to dalilin da yasa ubangiji subhanahu wata'ala yi rantsuwa da zamani kamar yadda su Abdullahi dan Abbas da waɗansu daga cikin magabata suka fassara wato saboda abin da yake cikin zamani akwai tambihi faɗakarwa game da abin da ya shafi cancanzawar halaye da kuma musanyansu wato za a ga cewa kana cikin sanyi ka fito cikin zahi ana cikin zahi a koma cikin sanyi ana cikin damuna a fita daga damuna ana cikin rana a shiga cikin dare wato waɗansu da wanda ka sani su ne mawadata a unguwarku su ne mawadata a garinku za a ga cewa hannu ya juya ya zamanto yanzu ba su ba ne mawadata waɗansu sun danne su wanda ake tunanin cewa sun danne su a yanzu idan a kwambi za a samu waɗansu sun danne su wato zamani kenan zamani yana iya zauwa wato da waɗanda ba kwa tunanin cewa za su zamanto su ne mawadatan garinku su zamanto su ne mawadata yana iya zauwa da waɗanda ba kwa tunanin cewa Allah ta'ala zai karya su wato kuga Allah subhanahu wata'ala ya karya su wato ka ce wannan ka Allah ya gana bil ams kai ka ce ba alhaji wani bane wancan kai ka ce ba wani bane to shi yasa ubangiji subhanahu wata'ala irin tsuwa da zamani saboda abin da yake cikin shi na wa'azi da ibra da dokan galgadi da ya kamata a ce masu hankali suna lura da wannan to waɗansu daga cikin malamai suka ce al'asur a nan ubangiji subhanahu wa ta'ala wato ya yi rantsuwa da lokacin la'asar saboda salatul asiri wato ita ce afdalus salati daga cikin sallolin nan guda biyar da nasi na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yake cikin sahihain hadithin Ali ibn Abi Talib Ali ibn Abi Talib yace annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam qala yawm al-khandaq habasuna an as-salati wa li muslimin fi riwayatin salati al-asr hatta ghabat ash-shamsu mala Allahu quburahum wa buyutahum au ajwafahum nara wato wannan hadisi ya bayyana cewa ashe salatul asri ita ce as-salatul wusda sannan kuma ga hadisi na Abdullahi dan Mas'ud Allah ta'ala ya kare yadda da shi wanda shi kuma al-Imam Muslim ya kawo shi cikin littafin sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato kamar yadda al'imamu muslim ya kawo hadithin abdullahi dan masud ya ce annahu mahabasuhum anis salati hatta hamarrati shamsu a yusfarrat wato mushirkai sun kange ma'aiki sallallahu alaihi wasallama da sahabbai gabarin yin sallar la'asar har sai da rana ta fara jajaja ko ta fara yin yalo yalo wato ta je ta daf da fadawa ga kuma hadithin albara ibnu azib Allah ta'ala ya kare yadda da shi da mahaifinsa wanda hadisin yana cikin sahihu muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda albara ibn azib yace nazalat hadhihi al-ayatu hafizu ala salawati wa salatil asri wato farkon musulunci ayar yanda ta sauko shine hafizu ala salawati wa salatil asr wato ku dinga yin haba haba akan sallolin nan da lokuta guda biyar da kuma sallar la'asar wato ku ba ƙara haba-haba a kanta bara ya ce faƙara na hama sha Allah sai muka karanta wannan ayar kamar yadda ta sauko haka hafizu ala salawati wa salatil asr wa qumu lillahi qanitin wato muka yi ta karanta ta gulgulan yadda ubangiji subhanahu wa ta'ala ya so thumma nasakhaha Allahu ta'ala fa nazalat hafizu 'ala as-salawati was-salati al-wusta sai ubangiji subhanahu wa ta'ala ya shafe ta wato da fadar ubangiji subhanahu wa ta'ala da saukar da hafizu 'ala as-salawati was-salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin wato wanda wannan yake nuni akan cewa ita ce salatul asr wata zance mafi inganci cikin zantuka na malamai saboda kamar yadda al'imamul ƙurɗubi abu abdullah Allah ta'ala ya ji kansa da rahama wato ya kawo a cikin littafinsa aljami wato ya kawo maganganu sama da goma akan abin da ya shafi ma'anar salatul asr waɗansu sun tafi akan cewa wannan ita ce sallar la'asar sallar la'asar waɗansu sun tafi akan cewa salatul wusta ita ce az-zuhur waɗansu sun tafi akan ita ce magriba waɗansu sun tafi akan cewa ita ce isha'i waɗansu sun tafi akan cewa ita ce asubahi waɗansu suna ganin cewa ma a'a as-salatul wusta ba sallah ta lokaci ɗaya ake nufin salatul wusta ba waɗansu suna ganin asuba da la'asar ita ce as-salatul wusta waɗansu suna ganin sallah ta ranar juma'a ita ce as-salatul wusta waɗansu suna ganin cewa ma as-salatul wusta kwata kwata ma ba ta daga cikin salloli na farilla aka waɗansu daga cikin malamai suka tafi akai to amma zance mafi inganci shine salatul asr ita ce as-salatul wusta wanda yake da kwai hadisi tamkar rana lokacin az-zuhr wato a cikin littafin as-sahihain hadisin ali ibn abi talib to shi ne ya ce to wal asiri ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yi rantsuwa da la'asar to waɗansu daga cikin malamai suka ce al'asir a nan ana nufin zamanin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama asrun nabi sallallahu alaihi wasallam zamanin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam saboda girman shi da mahimmancin shi da alkhairinsa ya ɗara na kowane zamani to sai ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yi rantsuwa da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisin Imran ibn Hussein Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi da mahaifinsa kamar yadda yake cikin sahihain manzon Allah ya ce khairukum qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum قال إمران بن حسين لا أدري أذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعد قرنين أو ثلاثة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ثم إن بعدكم قوما يخونون ولا يؤتمنون ويشهدون ولا يستشهدون وينذرون ولا يفون ويظهر فيهم السمن فتوكا ما أيكي صلى الله عليه وسلم يفداه wato mafifici daga cikinku wato mafi alkhairinku shine waɗanda suka yi rayuwa a zamanina su ne mafi alkhairin zamani shine zamanina sannan kuma zamanin da yake biye da zamanina sannan kuma zamanin da yake biye da zamanina imran ibn hussein ya ce bin sani ba ma'aiki alaihi salatu wasalamu bayan zamanin shi ya ambaci karni biyu ne ko kuma ya ambaci karni uku kenan in ma ya zamanto sahabatu rasulillahi attabi'un atba'u tabi'in salasatu qurun kenan imma ya zamanto har na kasa da su shine arba'atu qurun kenan wato karni guda uku ko karni guda hudu yace to kuma bayan wannan za a samu waɗansu mutane wanda za su dinga ha'intar ku ba za ku ba su yadda ɗari bisa ɗari ba sannan kuma za su dinga zauwa su ba da shaida ba tare da an nemi shaida a wajensu ba saboda shi mutum bai gani ba bai ji ba bai gani ba ana zance ka ji ya sa baki to yana daga cikin wato zamanin da zai biyo bayan waɗannan zamanin guda uku ya sa baki a ciki buwa yawanci ma irin waɗannan wanda suke ba da shaidan nan shaida ce ta ƙarya sannan kuma su dinga yin alwashi ba sa cikawa za su muku kaza za su muku kaza amma kuma ba sa cikawa wa zaharu fihi musiman sannan kuma taiba za ta bayyana a gare su wato ka dinga ganin su bulbul sun yi mulmul jikinsu ya yi kyau to haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ga hadisin Abu Sa'id al-Khudri wanda shi ma yana cikin sahihain manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace yaghzu fi amun minan nas فيقولون فيكم من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون نعم فيفتح لهم ثم يغزو فئام من الناس فيقال لهم هل فيكم من صاحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون نعم فيفتح لهم ثم يغزو فئام من الناس فيقال لهم هل فيكم من صاحب من صاحب أصحاب رسول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون نعم فيفتح لهم wato wanda wannan yake nuni akan cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana agaza wa mutane a filin daga saboda sun abokanci ma'aiki sallallahu alaihi wasallam Allah yana agaza wa mutane a filin daga saboda sun abokanci sahabbai na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala yana agaza wa mutane a filin daga saboda sun abokanci waɗanda suka abokanci sahabbai na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam hadithu Abu Sa'id al-Khudri ne to da waɗansu daga cikin maganganu waɗansu kuma suka ce a'a al'asru ba wannan ake nufi ba wato ana nufin wato zamani tun daga wato annaba adam alaihi salatu wassalamu har zuwa ranar tashin alkiyama ubangiji subhanahu wa ta'ala ce innal insana lafi khusrin wato haƙiƙa ɗan adam lafi khusrin lalle yana cikin kamun ga game da abin da ya shafi al'amuran shi al'imamul akhfash ya ce da ya ce innal insana lafi khusrin wato lafi halakacin ɗan adam yana cikin hallaka da taɓewa a cikin al'amuran shi amma waɗansu daga cikin malamai suka ce lafi khusrin wato yana cikin kamun ga da kuma rashin fahimtar inda aka dosa illal ladina amanu wa amilus salihati face dai waɗanda suka yi imani da Allah suka yi imani da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam suka yi imani da alkur'ani suka yi imani da ranar lahira wa amilu salihati sannan kuma suka yi ayyuka na gargaru suka bayar da abubuwan da ubangiji subhanahu wata'ala ya fardanta a kansu akan fuskar da ta dace wa tawasau bil haqqi ubangiji subhanahu wata'ala ya ce suka yi wa junansu wasiya bil haqqi da kadaita ubangiji subhanahu wata'ala da bauta da riko da alkur'ani da riko da sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam watawasau bisabar suka yi wa junansu wasiya da ɗokan haƙuri akan yi wa Ubangiji subhanahu wa ta'ala biyayya da kuma ɗokan haƙuri akan dukkan musgunawa da cutarwa da za a haɗu da ita wajen da'awa ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala da kuma ɗokan haƙuri akan daina saɓon Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Wato wannan gabaɓuwa na waɗannan ayoyi saboda muna bayani ne sama-sama ba tare da mun tilla ciki ba wato da ya ce wata waso bil haƙi wato suka yi wa junansu wasiya da gaskiya wato ausa ba'aduhum ba'adan bittiba'il qur'an wa sunnatin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam shashi daga cikinsu suka yi wa juna sashe da yin biyayya da alkur'ani bin alkur'ani sau da ƙafa da kuma sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam to waɗansu suka ce wata wasau bil haƙi ma'ana wata wasau bil tauhid saboda alhaƙu shine allahu subhanahu wa ta'ala hunalika tabulu kullu nafsin ma aslafat wa ruddu ila allahi maulahumul haqqi يوم إذن يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين wato da waɗansu daga cikin ayoyi wanda suke cewa wato zalika bi anna allaha huwa alhaqu wa anna ma tad'una min dunihi huwa albatilu wa anna allaha huwa aliyyul kabir an gane ko to suka yi wa junansu wasiya da kadaita ubangiji subhanahu wa ta'ala da bauta to wannan kuma gabaki daya wato ta kunshi wato yanda mutum zai ya fita daga cikin waɗanda suke wato hallakaku waɗanda aka yi wa kamun ga shine na farko a samu al'imanu billahi sannan kuma na biyu al'amalu salih sannan kuma na uku adda'awatu ila Allah azza wa jalla sannan kuma na hudu as-sabru ala ma yarqal insanu wato min al'adha fi da'awati ila Allah azza wa jalla wato na farko imani da Allah saboda wannan sharaɗi ne kafin Allah subhanahu wa ta'ala ya amshi aikin mutum dole sai ya shiga musulunci duk mutumin da ya aikata aiki na alkhairi wanda ba musulmi ba to tun anan duniya za a sallame shi baya bin bashi ko biye na Allah subhanahu wa ta'ala a gobe kyama yayi kayan shi da ikhlasi yayi shi da kaza yayi shi da kaza to amma saboda bai yi imani ba Allah ta'ala ba zai jinkirta sakamakon shi sai a lahira bai bashi a anan duniya zai bashi lafiya ya dan kara rufa mai asiri ya dan mai kaza ya dan mai kaza shikenan idan ya je lahira ba wani sakamako da za a bashi ya cinye kayan shi tun a nan duniya saboda wato sharaɗin amsar aiki sai ya zamanto mutumin yana da musulunci to shi ne ce illal ladina amanu yan wannan kafirai sun fita daga ciki wa amilu salihati sannan kuma aiki imani kadai baya tabbatuwa cewa wannan mumini ne sai in ya haɗu da me al'amulu salih wato sai an samu wato hada shi da wato aiki nagari sai kuma na uku shine aiki nagarinka da imaninka ba sa kubutar da kai a gaban Allah subhanahu wata'ala matukar akwai na damarka da na hagun ɗinka da na gabanka da na bayanka waɗanda suke fanɗararru ne kuma kaɗi kiransu su kaɗe ta Allah subhanahu wata'ala da bota dole sai ka yi da'awa sai kuma na hudu shine mai ɗokan haƙuri akan abin da za ka haɗu da shi a ce maka wane ne kai a ce wane ne kai a ce ka kaurace wa jama'a a ce kayi kaza a ce kayi kaza wannan dole za ka haɗu da shi saboda hanya ce wanda dukkan wanda ya biyo ta tun daga annabawa na Allah subhanahu wa ta'ala har ya zuwa waɗanda za su biyo bayansu da kyautatawa wanda za su amshi wannan muhimmiya dole za su haɗu da wannan ƙalubale وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم ila ba'dun zukhruf alqawli gurura to kamar yanda ba a shafa wa annabawa lafiya ba kan abin da suka zo da shi na alqur'ani da kuma abin da suka zo na da shi da na littattafai wanda Allah subhanahu wata'ala ya saukar a kansu to haka nan kai ma wanda kake koyi da su kake aiwatar da abin da suka yi umarni da aiwatar kai ma ba za a shafa maka lafiya ba kullum idan mutane akan ka yake to shine dole sai kun yi wa junan ku wasiya da ɗokan haƙuri kan abin da za a yi ta haɗuwa da shi wato a kan isar da saƙon Allah na musgunawa dole a yi haƙuri shi ne ana yace wata waso bisabar ƙwalal imamu shafi'iyu rahimahullahu ta'ala al'imamu shafi'i muhammad ibn idris a shafi'i Allah subhanahu wa ta'ala ya ji kansa da rahama Wala kalamin al'imamu shafi'i ya faɗi wani zance wanda yake mai gamsarwa, ma'anahu abin da wannan zancen ya ƙumsa shi ne innan nasa a tsarahun fi ghaflatin an tadabburi hadhihi sura innan nasa au a tsarahun. Al'imamu shafi'i ya ce haƙiƙa mutane ga baki ɗayansu. aw aktsarahum ko kuma mafiya yawancinsu fi ghaflatin an tadabburi hadhihi sura wato suna cikin rafkanuwa suna cikin rafkana suna cikin rafkanuwa an tadabburi hadhihi sura dangane da lura da manuhohin wannan sura din wato kowa yana zawa ya karanta ta ga ta sura ce wanda take ƙyar ƙarama mai ayoyi guda uku amma kuma waɗanda suke lura da abin da take kunshe da shi na ma'anoni ‘yan kaɗan ne idan aka haɗa su da waɗanda ba sa tsayawa su lura da abin da ta kunsa na ma'anoni da kuma abin da ta kunsa wato na ɗimbin alkhairai. Na'am.
Na'am. عن أبي عبد الرحمن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا ومن خلف غازيا في أحد في أهله بخير فقد غزا متفق عليه حديثي دغ أبي عبد الرحمن شين زيد ابن خالد الجهني زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه يردل الله تقال تبتا أغريشي Zaid ibn Khalid al-Jahani yace ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama yace man jahaza ghaziyan fi sabilillah dukkan wanda ya shirya mutumin da ya fita yaƙi cikin ɗaukaka addinin Allah wato ya shirya shi ta hanyar duk abin da wanda zai fita yaƙi cikin ɗaukaka addinin Allah yake buƙatuwa zuwa gare shi wannan mutumin ya ɗauki nauyi ya siya mai abin hawa ya siya mai wato rigar da zai sa ta yaƙi ya siya mai takobi duk abin da da mai yaƙi yake buƙatuwa zuwa gare shi na shirye-shirye ya shirya mishi shi to faƙar gaza ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce haƙiƙa wannan mutumin shi ma za a rubuta mai ladan ya fita yaƙi ɗin wato wannan duk wanda ba ya da damar da zai tafi ya yi karatu to idan ya shirya wa ɗalibin ilimi abubuwan da ake buƙatuwa da su zuwa ga karatun ya siya mai littafi ya nuna mai malamin da zai je ya yi karatu a wajen shi to haƙiƙa shi ma za a rubuta mai ladan ya tafi neman ilimi ɗin hakanan dukkan wanda wato ya shiryawa wanda zai fita yaƙi wato abin hawa ya tafi yaƙi da shi to shi ma za a rubuta mai ladan ya yi yaƙi a gida to amma ba kowane ilimi ba ake nufi akwai ilimin da wani baya ɗauke a wani wanda ake ce da shi fardu aini to abin da yake na dole ne kowa da kowa ya tashi ya tafiya nema shi ne daga ciki akwai abin da za mu jara ibadunmu duk ilimin da ya zamanto sai da shi za ka jara ibadarka to wani baya ɗoke maka dole ne yanda ake yin tsarki ba za ka ce ba wani ya je ya koya kambacinka ko kuma ai ga almajirai nan suna nan suna ta karanta akhdari suna ta karanta littafi kaza suna ta karanta littafi kaza ga almajirai nan suna ta saukar alkur'ani a kai ma akwai buƙatar dole dole ka je ka gyara tsarki saboda sai da tsarki sannan kuma za a yi alwala sai da alwala sannan za a yi sallah sannan kuma sai da sallah ingantacciya Allah subhanahu wata'ala zai ba da lada a kai kafin a biyo matakin sallah ingantacciya dole ne sai ya zama to tsarki yana da inganci alwala tana da inganci sannan kuma sallah din wa man khalafa ghaziyan fi ahlihi bi khairin dukkan wanda ya maye mutumin da zai fita yaƙi ya maye mishi bi khairin da alkhairi fi ahlihi cikin iyalinsa matan shi da ɗiyansa to faƙad gaza shi ma to haƙiƙa za a rubuta mai ladan ya fita yaƙi wato ma'aiki sallallahu alaihi wasallam idan zai fita yaƙi ba kowa da kowa yake fita ba tare da shi ana barin waɗansu a cikin gari saboda kulawa da waɗanda suke raunana su ne mata to waɗanda aka bare a cikin garin nan yanzu inda in ka tafi kasuwa leda ɗaya kake kawa to yanzu biyu za ka kawo da ta gidanka da ta gidan wanda ka maye mai wanda za ka dinga kula da gidan shi har ya dawo ka kawo leda biyu kayan ceho ne sannan kuma kayan wato ala ishe mu shi ma za ka dinga kawa leda biyu ne ba za ka dinga yin huska ba ka kawo a gidanka wato ka kyale su wannan matan wanda ya fita yaƙi din to dukkan wanda ya maye wa wanda ya fita yaƙi cikin ɗaukaka addinin Allah subhanahu wa ta'ala ya maye mai cikin iyalinsa da kuma ‘ya'yan shi da alkhairi ya tsaya da dukkan abin da suke buƙatuwa zuwa gare shi na rayuwa ya kawo musu to shi ma za a rubuta mai ladan ya fita yaƙi na'am wannan hadisi muttafaqun alaihi الإمام البخاري ده الإمام مسلم سكفتر دشي نعم نعم وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا إلى بني لحيان من حزين فقال لينبعث من كل لا رجل بديل يعني هو نعم مجم نعم نعم لينبعث من كل رجلين أحدهما والأجر بينهما رواه مسلم مم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه حديثي دق أبو سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري الله تعالى يقال يدادش أبو سعيد الخدري يتي حقيقة مأيكين الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا إلى بني لحيان مأيكي صلى الله عليه وسلم يا أيك بتاليا تمياكا zuwa ga wato fami ɗin banu lahayan min hudailin wanda sun fito daga ƙabilar hudail wato banu lahayan ko banu lihiyan kowanne ana faɗa Mm, banu lihiyan wato wada waɗansu daga cikin malumai suka ce shine mafi shahara alkasru af- a- ashhar banu lihiyan to amma ina gani yawanci ni din yanda inda na karanta banu lahayan nake gani to amma dai malamai suka ce a walkasru ashhar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya aika bataliya ta mayaƙa zuwa ga banu lahayan ko banu lahiyan min hudailin wanda wannan fami ce wanda sun fito daga ƙabilar hudail lokacin da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam zai aika wannan bataliya ta mayaƙa su je su yaƙe su saboda a wannan lokacin banu lahayan wato arnawa ne to ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya tashi tawaga daga madina ya ce aje a yaƙe su saboda suna ɗaya daga cikin wato fami guda hudu wanda suka kashe wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama sahabbai kusan guda saba'in wanda sun haddace alkur'ani ana ce da su alkurra kamar yadda yake cikin hadisin sai ya haini hadisin anas dan malik wato annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam atahu ri'ilun وذكوان وبنو لحيان وأسية فأخبروه أنهم أسلموا واستمدوه على قومهم فأمدهم النبي صلى الله عليه وسلم بسبعين من الأنصار كنا نسميهم القراء haka Anas dan Malik ya faɗa waɗannan fami ɗin guda hudu ri'ilun da zakwan da banu lahayan da usayya sun yi tattaki sun zo wajen ma'aiki sallallahu alaihi wasallama suka raya cewar sun musulunta suka nemi kuma manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya taimaka musu ya ba su waɗansu daga cikin waɗanda suka fahimci musulunci su tafi can gari ruwansu su je su yi ta da'awa su fahimtar da su addini na musulunci manzan Allah ya lissafa zarata saba'in daga cikin sahabban shi mutanen Madina ya ce ku tafi da su waɗannan kowanne daga cikin su ƙari'i ne kunna nu samihimul qurra haka muke ce musu anas ya ce amma suna zuwa kawai sun isa bi irin ma'una a nan gadaru bihim faƙatalu kawai sai suka yaudare su gabaki ɗayan suka kashe su in banda mutum guda ɗaya tal wanda gurgu ne shi ma ya hau saman dutse abba dukan suka kashe da dalilin wannan har Allah subhanahu wata'ala ya saukar da aya a cikin alkur'ani wato akan ambatan su kuma daga baya aka shahe ta haka Anas dan Malik ya faɗa to wannan banu lahyan ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yayi niyyar zai aika bataliya ta mayaka su je su yaƙe ta faƙala sai ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa ga wannan bataliya ɗin mazala ce liyan ba'is min kulli rajulaini ahaduhuma wato liyan ba'is ahaduhuma ɗaya daga cikin mutane guda biyu ya zabura ya fito ya fada cikin wannan bataliya da za a tura a tafcen banu lahyan to ana abin da yake nufi liyan ba'is min kulli qabilatin nisfu adadiha wato kowace kabila rabin adadinta ya fito idan mutum ashirin ne a cikin wannan kabila wanda za su iya fita yaƙi ku zaɓo mutum goma ku damƙo ku bado su su tafi wajen yaƙin nan goma su zauna a gida shi ne liyan bai su min kulle rajuleni a haduhuma wal ajru bainahuma to shi kuma wanda aka bari a gida fa to kada yi tunanin cewa aikin shi ne kaɗai zai yi ta yanzu a'a wanda yake da nauyin mata hudu da diya goma to wanda ya maye mashi shi zai kula da wannan matan hudu da diya goma da ruwansu da cinsu da shansu da sabulun wankinsu da na wankansu da sauransu duk abin da mijinsu yake musu na kare musu mutunci kada su fito to wannan shi zai tsaya ya kula da wannan abin komai da komai kada ya katse musu to sai an yi hakanan kuma sai ya zama to wal ajru bainahuma kowa daga cikinsu zai samu ladan kamar ya fita yaƙi kamar an fita yaƙin tare da shi saboda kada a bar ƙabilar yamci ba maza a cikinta duka sai mata kar a bar garin yamci ba maza a ciki kawai sai mata idan aka shigo da kuma yara ƙanana da kuma waɗanda suke ashabul azar ne irin miskinai gurgu makaho da sauransu wanda ka abu gudun malik ya ce wannan yana bata min rai idan na fito madina lokacin da manzo Allah ya fita tabuka kawo duk wanda nake gani kawo wanda yake miskini ne wanda zaman shi a madina dama haka ya dace da shi amma makaho ne ba zai tafi ba a yaƙi da shi amma gurgu ne wanda ba zai iya bara ba ya tsalle ya kaza ya kaza kuma sai waɗanda suke munafukai na wanda dama an sani to wannan kawai su ne a madina a wannan lokacin wannan hadisi al-imam muslim ya rawaito shi da Allah sallama a cikin hadisin na al-Imam Muslim yake cewa ayyukum khalafa al-kharij fi ahlihi wa malihi bi khairin kana lahu mithlu nisfi ajri al-kharij wato za a bashi kwatamkacin rabin ladan wanda ya fita yaƙi din wato wanda yake nuni akan cewa ashe da wanda ya fita yaƙin da wanda ya zauna a gida ba wai lada kala ɗaya za su samu ba ya zama to in wancan shi lada miliyan ya samu shi ma wannan wanda ya zauna a gida ya samu lada miliyan a shi ma dai za a bashi lada amma ba zai yi bai tarra wancan an gane ko na'am نعم وعن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال من القوم قالوا المسلمون فقالوا من أنت قال رسول الله فرفعت إليه امرأة صبية فقالت ألي هذا حج قال نعم ولك أجر متفق عليه hadisi daga abdullahi dan abbas radiyallahu anhuma haƙiƙa ma'aikin allah sallallahu alaihi wasallam laƙiya rakban birrauha ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya haɗu da waɗansu ayari na matafiya birrauha'i a wannan guri da ake ce da shi arrauha wani guri ne kusa da madina to manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama zai tafi hajji ta bankwana wato ya haɗu da waɗansu ayari na matafiya a wannan guri. Faƙala sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce da su bayan ya musu sallama ya ce man liƙau waɗannan suwane ne suwane ne wannan jama'ar ƙalu al-musulmun suka ce ya rasulallahi musulmai ne wato su ma ba su gane yau manzan Allah ne suka ce musulmai ne faƙalu man ant suka ce to kai kuma wane ne kai ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya ce ni manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت ألي هذا حج قال نعم ولك أجر رواه مسلم sai wata mata ta ɗago mai wani yaro ɗan mitsitsi ta ɗago mai wani yaro faƙalat alihada hajjun ta ce ya rasulallahi shin wannan yaron idan ya yi aikin hajji za a ba shi lada a yasihu lahu hajj zai iya yiwuwa idan ya yi aikin hajji ya samu lada ƙala na'am ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce ƙwarai kwa walake ajarun ke ba kuma kina da ladan sa shi da hana shi da zaki a cikin wannan ibadar ta hajji ladan yadda zaki ce mishi kai nan za a yi nan za a tafi bari kaza yi kaza wannan kima zaki samu ladan wannan kokari da zaki sa shi yayi wannan hadisi kamar yadda al'imamu al-qadi iyadu ya ce malamai na musulunci ga baki ɗaya sun yi ijima'i a kan halaccin yaro ɗan ƙarami ya tafi ya aikin hajji yaron da bai huce shekara goma shekara sha ɗaya sha biyu ba matuƙar dai zai iya yin ibadar ta hajji to ya halitta ya tafi a yi ibadar hajji tare da shi in banda waɗansu kaso daga cikin wato waɗanda suka shigo da waɗansu abubuwa a cikin addini na musulunci wanda lam yuhmad ba za a yabe shi ba to su waɗannan su ne ba su tafi ba a kai sannan kuma ya ce malamai na musulunci sun haɗu a kan cewa dukkan yaron da ya yi aikin hajji a lokacin yana yaro to idan ya balaga to wannan hajjin da yana yaro bata isar mishi ba dole sai ya tafi yayi wata aikin hajji wanda take ta farilla in banda waɗansu jama'a daga cikin malamai wanda su kuma suka ware suka ce a'a hajjin nan da ya tafi yayi ta isar mishi to shi ma ce wannan ba a waiwaya zuwa ga maganar saboda sun saba wa ijma'i na malamai an gane ko to sai kuma al'amari na gaba wato a cikin wannan hadisin lokacin da ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya haɗu da waɗannan ayari na matafiya waɗansu suka ce da dare ne ya gamu da su da dare ne ya gamu da su shi ya sa suka tambaye shi ma wane ne kai amma ba da rana ba ne inda da rana ne sun san shi sun je sun gan shi kenan suna ganin shi ma sun san ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ne to amma waɗansu suka ce a'a da rana ne suka gamu da shi da lana ne suka haɗu da shi a nan arrauha amma abin da ya sa ba su gane shi ba waɗanda suka mai wannan tambayar suka ce mana anta ba su zo suka gan shi ba amma dai sun imani suna daga cikin waɗanda wato suke turowa jagora daga kabilarsu su zo su ce a cewa manzan Allah sun yi imani wannan jagora da ya ci albasa da sunansu komai da komai ya amsa musu kuma ya tafi ya isar da da'awa zuwa ga jama'a shi to shi kenan da suka ce suka ce mana anta wane ne kai da ya ce rasulullahi ce ni manzan Allah ne sallama to za ga cewa a nan da ya ce mana anta da ya ce mani alƙawun su wane ne waɗannan mutanen ya suka ce almusulmuna fihi dalilun ala itlaqi zalika wala yuhtaju ila faslihi bi qawlihi insha Allah wato akwai dalili wato akan halaccin mutum ya ce ana muslimun ba buƙatar sai ya ce insha Allah an gane ko khawfan min su'il khatima ay li anna al-asla baqa'ul fadl wa illa kana al-ityan wa in kana al-ityan biha nazaran li dhalika afdal na'am wannan hadisi al-imam muslim ya rawaito shi na'am wa anna abi musa bin qays al-ash'ari radiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qala الخازن الأمين ينفذ ما أمر به فيعطيه كاملا موفرا طيبة به نفسه فيدفعه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين متفق عليه وفي رواية الذي يعطي ما أمر به وضبطوا متصدقين بفتي نعم وضبط نعم وضبطوا نعم المتصدقين بفتح القاف مع كسر النون على التثنية وأكسه على الجمع وكلاهما صحيح na'am sai kuma hadisi na gaba daga abi musa al-ash'ari abdullahi ibn qais Allah ta'ala ya kare yadda da shi ya jiyo daga ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce alhazinul muslimul amin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce alhazin wanda yake kula da suto bawa wanda yake kula da dukiyar mai gidan shi almuslimu wanda yake musulmi ba kafiri ba al'aminu wanda yake amintacce a cikin wannan dukiyar baya ha'inci dukiyar mai gidan shi ce yana aikata dukkan abin da mai gidan shi ya umarce shi da ya aikata a cikinta baya mai ‘yar ƙasa allazi yunfizu ma umira bihi wanda yake zartar da dukkan abin da aka umarce shi da ya bayar da shi ya ɗoka ya bayar da shi fayuɗihi kamilan muwaffaran ya bayar da shi kamilan halin kasancewa shi yana cikakke muwaffaran yana abin cikawa batan bihi nafsu huran shi tana mai daɗi da damƙa wannan abin da zai yi zuwa ga wanda aka ce ya bashi fayadfa'uhu ila alladhi umira lahu bihi kuma ya ɗauka ya bada shi zuwa ga wanda aka umarce shi da ya bashi din ahadul mutasaddiqina wato shi ma ɗaya ne daga cikin waɗanda suka ɗauki sadaka suka bayar wannan hadisi bukhari da muslim suka rawaito shi wato a cikin wannan hadisin akwai shiru wanda zai sa mutum ya zamanto ya samu wannan lada na farko alhazin din ya zamanto musulmi ne waɗansu sun kawo sharuɗan guda hudu ne waɗansu suka ce guda biyar ne na farko ya zamanto musulmi ne idan ba musulmi ba ne duk yadda zai yi ta ƙoƙari kamar yadda muka faɗa a baya wato ba zai samu balada an gane ko sannan kuma ya zama to al'aminu ne amintacce ne ba wai wanda yake lalatacce ba ne ba alha'inu ba ne idan alha'inu ne mai ha'inci wanda idan aka ce ya ɗoki jaka goma ya kai wa alhaji wani sai ya kai mai jaka tara ko jaka takwas ya mallake biyan a ajihun shi sannan kuma allazi yunfizu ma umira bihi wanda yake zartar da abin da aka umarce shi da ya bayar da shi wanda shugaban shi yace mai gidan shi yace to wane ya kai kokari ka ɗauki hatsi tiya goma ka kai gidan wane shikenan sai ya cika ya kai hatsi tiya goma fayuɗihi kamilan ya ba da wannan abin da aka umarce shi ya damƙa shi zuwa ga wannan wanan cikakke da ya ce a kai tiya goma sai ya kai tiya gomar muwaffaran kuma abin cikawa kale ya zamanto wata tiyar gulu ya yi mata tiya goma ce gashi ya yi ta cika gomar amma kuma da aka je aka auna awo cikakke sai aka samu tiya tara ko tiya takwas da wani abu to kaga ya zamanto an rarrage waɗansu to ya bada ta cikakkiya tiyar goma kuma muwaffaran tana a bar cikawa wato ɗari bisa ɗari a cike bada ta ɗayyibatan bihi nafsuhu sannan kuma na gaba sharaɗi na gaba shine lokacin da shi wannan yaron zai kai wannan abun gidan wanda aka ce ya kai yana jin daɗin alherin da mai gidan shi ya yi ba wai ran shi a ɓace ba zai ɗauka ya kai ce kawai shi alhaji kawai ya taɓura kawai sai an kai gidan wani shi kuma kawai mai zama banza ne kawai shi da aka mashi ce ya sani a ran shi tana mai daɗi ya kawo ana fara'a da shi eh alhaji ya ce a kawo muna godiya wallahi Allah saka muku da alheri Allah muku albarka an gane ko sannan kuma fa yadfa'uhu ila lato wa alaikum salam sannan ku ne ina kwaran ku lafiya kala alhamdulillah lafiya kala a wannan samani a bude musu gida an gane ku? fayadfa'uhu ilallazi umira lahu bihi sannan kuma ya ɗauka ya bayar da shi zuwa ga wanda aka umarce shi da ya damƙawa ɗin da aka ce mishi da aka ce mishi ya ɗauki shinkafa bahu guda ya kai gidan wani da ya ɗauka ya ɗora ta akan injin shi ya ce shi tun da dai alhaji dai wannan wani ba kiran shi ba zai ce mishi ya bashi kuma shi ma ba kiran shi ba zai ce ya gode kawai ya sha kwana da ita ya kai gidan wani sulkin shi ce ga wannan alhaji ya ce a kamu to to to madalla madalla ko kuma ya ce ma ga wannan kawai a sha ruwa shi ma ya kyautar shi ta kai shi to ya bayar da shi zuwa ga wanda aka umarce shi da ya bada alhaji ya ce to ina so wannan jika ɗari a je a raba wa mutum goma ita su yi cehone na azumi da ita shi kenan ya rubuta mai da wane da wane da wane da wane da wane to a cikin wayannan mutum goman da ya zana akwai wanda shi kuma baya san shi irin wanda suke takun saka da shi da aka ce ya kai mishi kawai sha kwana kai a wani ya ɗauki jika ɗarin ya bayar da ita amma kuma ba wanda alhajin ya ce a baiwa duka bai baiwa waɗansu na shi ne waɗansu na alhaji ne to shi ma baya daga cikin wanda zai fada cikin ahadul mutasaddiqai ne shine dole sai an samu waɗannan abubuwa a idan ya zamanto kamar yadda malamai suka ce yawancin waɗanda suke kula da dukiyar masu gidansu sun fi zamantowa marowata saboda mai gida mai gidan shi zai ce a yi kaza a yi kaza amma su kuma kawai kyashi na ɗauka a bayar ɗin shine abin da suke jin kyashi alhaji ce a ɗauki abu kaza a bada amma kamar dukiyar shi shi yaron za ga in zai ɗauka ya baka ran shi a ɓaci watakila baya kallon kama zai baka saboda ka takura alhaji ya ce ka je ka amshi jika ashirin kai ba wai jika ashirin ɗin ba kake biya yaron nashi in ka je ka yi maka wata hararar dama in ka je ka yana cikin jama'a da abokan kasuwanci amma za ka yi share da in minti ishirin za su yi suna ciki sai sun gama dubana in suka wuto ka shiga kana su alhaji ya turo ne ya yi kiran ku ko kai yanzu kai ka koma shi shi ne alhaji yanzu alhaji yadda in yi kiran ka kake hirar da shi baka iya yin hirar da yaran nashi eh ya yi kira mene ne kuma ya ce a bana ne da Allah zamna ina zuwa ina zuwa lissashi ne ki kace to to kace share ɗaya ka zauna kana jin tauji a sai astaghfirullah zuwa mu to to to ka je kana zuga na gode wallahi Allah ƙara sutura Allah ƙara ba asiri ka tashi ka huta to kai dillar da alhaji ya ce ka je ka amshi abu to kai ba wai amsar ba kake biyawa dama in ka je kai ka leka ka ga babu jama'a ka shiga inda jama'a ko mutum ɗaya ne hakuri za ka yi ya hutu in ka je ka da jama'a ka ce alhaji tun baka ga jama'a da suke gabana ka ce to to to shikenan kaza to yawanci haka malamai suka faɗa yawanci wanda za a ce yayi kaza wanda ba nashi ba ya fi kyashi sama da wanda nashi ne ya ɗauka ya baka za ga ya ba da ɓargin aje a yi kaza ɗin to amma kuma saboda wato shi wanda aka ce ya baɗa ɗin yana ganin kamar dukiyar banza ce za a ɗauka a baka to sai ya zama to yana dannewa to shi ya sa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ce idan ya zama to shi wannan yaro ya siffantu da waɗannan siffofin to shi ma kamar shi ne alhaji idan ya ɗoka ya bada za a rubuta shi daga cikin waɗanda suka ɗauki sadaka suka bayar matuƙar ya samu waɗannan siffofi ɗin na farko ya bada ta ran shi yana so yana son alherin a to madalla tun daga nesa ma da ya tsinka kai ce da Allah uwa ku haƙuri wannan sako ne za a bashi ya ɗauka ya bada ya ce ya ce a baku wannan ko ya ce eh to shikenan in yau ta kuma ba wai kaccala shi ba zai ce a sadaka ce yake zawa ya amsa a ya ce eh dama wata magana ce suka yi da alhaji ina ga wani kaya ne ya kai mishi can gidan shi kuma ya ce za a mishi kudin ana kala a rera mishi wayo da sauransu sannan kuma idan ya tashi zai bayar din ya bayar da shi zuwa ga wanda aka umarce shi da ya damkawa ba wai wanda shilan shi yake so ba da aka ce ya ba da kaza ya ba da kaza ya ba da kaza wanda ya ɗoka ya baiwa ɗin sun dace da a basu kuma su ne alhajin ya zana ya ce a basu bayan ran nashi tana ta yi daɗi amma iya zama to an rasa ɗaya daga cikin waɗannan sharuɗan to ya sani cewa shi fa zai tashi cikin tutar babu ba zai samu lada ko na biye ba kuma watakila ma wannan ɗan ɓata wannan mai ƙaramin ƙarfi da ya rai Allah subhanahu wa ta'ala da damƙe shi ta dalilin wannan ana na ana na alhaji ce kai wanda ba na jin daɗin mu'amalar nan da kai akwai wasu ƙannuna da za su zo su zauna nan ko ana na ana ne ce kai wane ba na jin daɗin mu'amalar nan da kai akwai wani abokina wanda dama yana so za mu yi harkar nan da shi kuma tun kwanan baya na ce zan waiwaye shi ko da ya kira na kenan kai kokari daga nan zuwa gobe zai yi wani lissafi ka tattara ka yi hakuri kal ka zo shago ya zo ya sako da wani to sai Allah subhanahu ta'ala jarbe saboda talaka wani talakan idan ka takura mishi wallahi kar ka yi tunanin cewa shine ka takurawa Allah subhanahu wata'ala ce mazala ce ruba asha'atsa agbara madfu'in bil abwab rubba a sha'asa agbara madfu'un bil abwab law aqsama ala allahi la abarrahu na'am Mm. wato manzo Allah ce kuma fihim albara ibn malik kamar yadda yake cikin wato sunan tirmidhi wa fi riwayatin wannan hadisi bukhari da muslim suka rawaito shi a cikin wata ruwaya allazi yu'ti ma umira bihi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace wanda yake bayar da abin da aka umarce shi da ya bayar wato ana abin da yasa ya kawo wannan ƙarin ruwaya din saboda da aka ce ya ɗauka ya bayar din allazi yu'ti ma umira bihi misali yanzu akwai hatsi hatsi za mu ga cewa akwai irin hatsi wanda yake mai kyau akwai hatsi wanda yake ba mai kyau ba da aka ce ya ɗauki hatsi tiya goma a cikin mai kyau ya bayar shi kenan zai ya ɗaukan cikin marasa kyau ɗin ya bayar saboda yanzu marasa kyau misali mu ɗauka ana sai da su dala ɗari ɗari din tiya kenan tiya goma jaka biyar shi kuma mai kyau ɗari da talatin talatin kenan tiya goma nawa zai kama jika shida da rabi an gane ko da ka gani ya samu ribar ɗari uku ko sai ya ɗauki wannan tiya goma da ya bada idan mai tiya goma ya zo shi siyan mai kyau sai ya rubuta tiya goma ya sai da marasa kyau sai ya ɗauki ɗari uku wanda ya saka a jiwon shi ka gane shi ma ya amfani ko sannan kuma allazi yuɗi ma umira bihi wanda yake ɗoka ya bayar da abin da aka umarce shi da ya ɗoka ya bayar ɗin da aka ce idan wani ya zo ka ɗauki kwalin maka da bahun shinkafa da kwalin indomi da kwalin sukari kai har da mayonnaise ka hada mishi da ya zo ce alhaji ya tura ne eh shi dama ya gaya maka fa saboda ka san da ya ce alhaji ya turo shi baya sace maka zane kawai sai ka tashi kikirkikir ka je ka dauko mishi bahun shinkawa ga wannan ka dauko mishi mayonnaise guda daya ka dauko indomi ka bashi ka ce to je ka shikenan kwalin ɗaya na maka kai kuma ka ce wannan kai ma ai akwai yarinya ka wanda za ka kai mata sukari ka fara tarawa da kaɗan kaɗan an gane ko to wannan shi ma ba za a samu lada ba wa dabadu al mutasaddiqain wato malaman hadisi wato sun yi dabadin al mutasaddiqain ta fuska guda biyu ana wa dabadu al muhaddithun malaman hadisi sun yi dabadin sun kiyaye al mutasaddiqain bi fatihil qaf da yi wa ƙaumin ruwa wasali sama ma'a kasirin nun tare da yi wa nu'ar wasali ƙasa almutasaddiqaini wato ala tasniya sai da mutum ana ahadul mutasaddiqaini ɗaya ne daga cikin masu sadakar guda biyu alhaji yana da ladan sadaka shi ma yaron yana da ladan sadaka wa aksuhu alal jam'i to kuma waɗansu daga cikin malaman hadisi sun yi dabutun wannan wato almutasaddiqaini wato akan kishiyar yadda malaman farko suka yi zaɓu ɗinsa shi ne bi kasirin ɗafi ma'a fatihin nun shi ne kenan alal mutasaddiqina sai zaman to jam'i ne ma'ana ahadul mutasaddiqina ɗaya ne daga cikin waɗanda suke ɗokan dukiya su bayar sadaka daga cikin dukiyarsu wakilahuma sahihun kuma kowanne daga cikinsu ya inganta wato yana cikin bukhari yana cikin muslim mala al-imamu nawawi kenan بارك الله فيكم بارك الله فيكم الحمد لله رب العالمين وبهذا القدر كفاية سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك